أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوم muna ranar litinin wanda ya yi daidai da jilsanmu ta uku a cikin wannan littafin na nuniyatul kahtani na abi muhammad al'andalusi al-kahtani littafin da yake ɗauke da ilimi mai amfani da matsaloli na fiƙihu da ladubba da halaye da nasihohi wanda mutum ya kamata a ce ya lizumtu da su. A satin da ya huce mun tsaya a baiti na goma sha, sha biyu, yau zan mu tashi a baiti na goma sha uku insha Allah. Ya ƙulu Abi Muhammad al'Andalusi al-Qahtani. وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخزلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم إسياني وجعلت ذكري في البرية شائئا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومصالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائه كلها بخواطري وجواره ولساني نعم يقول القحطاني وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني أنت الذي آويتني وعبودني وهديتني من حيرة الهزلان وهريتني من خيرة الإسلام وزرعت لي بين القلوب مودة وزرعت لي بين القلوب مودة والأطف منك برحمة وحنان والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم إسياني وسترت عن أبصارهم إسيان وجعلت ذكري في البرية شائعا وجعلت ذكري في البرية شائعا هل حتى جعلت جميعهم إخواني حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي والله لو علموك بها سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني لأبى السلام علي من يلقاني الأذقان ولأعرضوا عني وملوا صحبتي فآخروا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني ولبغت بعد كرامتي هواني لكن سترت معايبي ومسالبي لكن صدقت معايبي ومصائبي وحلمت عن سقطي وحلمت عن سقطي وعن طغياني وهلمت عن شرعي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها فلك المهامد والمدائح كلها بخواطري وجواره ولساني بأواته وجواره ولسانه الحمد لله بارك الله فيكم قال القحطاني وجبرتني وسترتني بيتي نقوم شاءك مالك توا وجبرتني وسترتني ونصرتني يا الله سبحانه وتعالى ina itirafi da ni'imarka a gare ni kuma ina tawassuli da kai wajabartani aljabar huwa islahul kasar wa yutlaqu ala ma yamunnu bihi ala abdihi min alkhair ya Allah subhanahu wa ta'ala ina godiya da ka sanya ma zuciyata alheri sanya ma zuciya ta yi aikin alheri shine anan Allah tilasta ma zuciya ta yi aikin alheri shine a addu'a mutumin da mutum wanda yake yi wadda ta tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Abu Dawud ya rawaito hadisi Albani ya ingantar da shi mutum tsakankanin sujada da sujada ya ce Allahumma gfirli ko rabbi gfirli Allahumma gfirli warhamni wajburni shine nan ma ne ce wajabartani wajburni ya Allah ka tilasta zuciyata akan yin alheri اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني addu'a da ake yin tsakankanin sujada guda biyu yace wajabartani wasatartani ya Allah subhanahu wata'ala bancin ka sanya zuciyata ta tilasta mata akan yin alheri hallo sai ka suturce ni ina da laihi da yawa amma sai ka suturce ina da aibi da yawa amma sai ka suturce ya ga cewa kamar yadda ya zo a cikin hadisi man satara musliman satarahu Allahu yawmun yawmul qiyama a cikin wata ruwaya kuma wadda muslim ya rawaito daga a hadisin Abu Huraira man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah duk wanda ya suturce musulmi ya ga musulmi ya yi wani laifi bai zo ya yi ta kukutawa ba yana hodi ya suturce ce ruwa mai asiri heje ya mai nasiha bai ringa wane ya yi kaza ba wane ya yi kaza a'a ya kiraye shi a boye mai nasiha to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai suturce shi ranar tashin alkiyama saboda malumai suke cewa a cikin wani baiti guda biyu innal karima uyuban nasu yasturuha amma al-la'imu fasarrarun wa faddahu إما رأى زلة كالبرق ينشرها أما الكريم فستار ونصاه شي mutum mai karamci da mutum wanda bai da karamci la'ananne ko kuma mutumin banza abu guda biyu ne yake bambantar da su shi mutum mai karamci uyuban nasu yasturuha in ya ga mutum ya yi laifi ruha asiri yake yi amma shi kuma alla'im marasa kirki marasa karamci kawai jira ma yake musulmi dan uwan shi ya laifi to fasarsarun heje ta wadi a gari wa faddahu kuma ay ta dole asiri in ma ra'a zallatan kal barqi yanshuruha in ma ra'a zallatan kal barqi yanshuruha shi allaim'in daga ya ga wani tuntube na mutum dan uwan shi musulmi to kamar walƙiya sai ya watsa wannan laifin. Ammal karimu amma shi kuma mutum karamtacce fasattarun to mutum ne mai rihe asiri mai suturcewa wani sahu kuma hallo sai ya kira inda ba kowa ya ba wannan mutumin nasiha kaga mutum dole ya ɗauki nasiha to amma mutum ya yi laifi ka kirwa asiri ka je kana ta yada shi ya yi kaza ya yi kaza don Allah ya shirye shi daga baya fa to wannan yana daga cikin ɗabi'a na musulmi addinu an-nasiha in mutum ya yi kuskure kakka yi gaugawar yaɗa shi a'a ka yi ƙoƙarin jayo shi kusa ka yi ƙoƙarin mime nasiha in baka iyawa ka je ka ga wanda yake kusa da shi wanda zai iya mai nasiha ya mai nasihan nan in ka yada shi aikin banza kuma in ya zama in ya zama na kirki ha kenan nan akwai matsala kenan kenan shine yake wasa tartani wa nasartani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo ka bani nasara wa gamartani bil fadli wal ihsani ya Allah bayan ka bani nasara akan shahawa don saboda ita zuciya duk wanda ya yi ƙarfin zuciya shi to Allah ya bashi nasara ita zuciya kullum so take ta ɗora ka akan laifi innan nafsa la'ammaratun bisu ita zuciya so take kai abin laifi kai kuma he kai ƙoƙarin hana wannan har Allah subhanahu wata'ala ya ɗora ka a saman kanta shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, fa amma man hafa maƙama rabbihi, wani hannafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'awa. Kaga a cikin wani hadisi wanda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kawo ingantaccen hadisi ake cewa an kewaye aljanna da kaya wanda zuciya batta so kaya bilmakare. kuma an kewaye wuta da kayan da zuciya take so to a nan mutum ƙoƙari zai yi kullum ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi nasara a saman a saman zuciyar shi kiran shi ne yake cewa malam wa nasartan yani an nasar ala nafs idza nasaraka Allah ala shahawati ala hawaka wa ala shaytan fa inna hadha huwa azamun nasar ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون yace wa gamartani ya Allah ka lullube ni bil fadli da fadala wal ihsani kuma hallo da kyautatawa algamur nan an ce at-taghtiya lullubewa wa gamartani ya Allah ka lullube ni dan saboda ni'imarka ya Allah subhanahu wa ta'ala ba a iya kididdige ta barantana a lissafa ta wa in ta'iddu ni'imatallahi la tuksuha kamar yadda zo a cikin suratul nahl ban mutumin da zai iya kididdige ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mi yace wa gamartani ya Allah ka lullube ni bil fadli da fadalaka wal ihsani kuma hallo da kyautatawarka sai mala ya ci gaba da cewa a baiti na goma sha hudu an tallazi awaitani wa habautani an tallazi awaitani wa habautani ya Allah subhanahu wa ta'ala kai ne ka kare ni awaitani ka kare ni al'iwa nan ana awaitani alhimaya wal hifzu min kullin makro kenan ya Allah subhanahu wa ta'ala kai ne ka kare ni don babu wata kariya in ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba duk wanda ya ce zai kare ka ƙarya yake wanda zai iya kare mutum kawai Allah ne subhanahu wa ta'ala, babu mai karewa sai Allah subhanahu wa ta'ala, ka sani cewa da al'ummar duniya ga baki ɗaya za su haɗu a kan cewa su kare ka, wallahi ba sun iya kare ka ba, in ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kenan shi ne ake cewa wa'alam annal ummata lawishtama ta'ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka بشيء إلا كتبه الله عليك أو لك عيدا kenan babu wanda zai iya ma kariya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne gito an tallazi a waitani ya Allah kai ne ka kare ni wa habautani kuma hallo ka mini kyauta ka bani alhaba yani kyauta habahu ai atahu bayan ka mini kyautar wannan kuma ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hadaita ni kenan nan malam yayi al-itinab nan yayi al-itinab al-ata min al-hidaya kenan habauta ni kuma da hadaita ni kenan kaga duka taraduf ne abu ne kalimatani kuma hallo tufidu nafsul ma'ana yace Allah kuma ka mini kyauta wata irin kyauta ce min hairatul hizlani ta shiryar da ni akan musulunci ya Allah baka bar ni ba ina ina nan ina lalibe la ilaha ula'i wa la ilaha ha'ula'i ina zaɓe ina nema in dan saboda ai a can Allah subhanahu wa ta'ala ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to ni kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ka sanya ni daga cikin ashakirina ita na gode ma baka sanya ni ba cikin gairul maktubi alaihim wala dallin kenan wanda Allah bai shiryar da shi ba to kaga ai shine yana cikin wannan hayya yana cikin tahabbutat yayi nan yayi nan yayi nan bai cikin hanya madaidaiciya ihdina siratal mustaqim kenan shine ma ne ke cewa min hiratil min hayratil hizrani wa zara'ta li bainal qulubi mawaddatan sai mala yace a cikin baiti na goma sha biyar wa zara'ta li bainal qulubi mawaddatan ya Allah ka shibka soyayya ta a cikin zukatan mummunan yan uwana وزرعت بي وزرعت لي بين القلوب مودة yana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana mika godiyar shi akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi daga cikin wanda mummunai suke son su dan saboda ya zo a cikin hadisi ingantacce Allah subhanahu wa ta'ala lalle idan ya so mutum sai ya kira mala'ika Jibril sai ya ce ya jibril inni uhibbu fulanan lalle ni ina son wane fa kai ma ka so shi kala sai ya ce fa yuhibbuhu jibril jibril he so wannan dan saboda Allah ya ce yana son shi ya ga ma jibril malaika jibril malaika jibril ce ni ma ina son shi summa yunadi fi sama sannan sai ya kira malaika jibril ya kira a sama fayaqulu inna allaha yuhibbu fulanan lalle hu Allah yana son wannan bawan yana son wane kuma ku so shi fa yuhibbuhu ahlus sama su mutanen sama su ma hay so shi summa yuda lahu alqubul fil ard sannan bayan wannan sai a sanya ma kuma hallo mutanen da suke kasa son wannan bawan Allah kuma haka aka san haka in Allah ya ki mutum a cikin hadisin Allah sai ya kira mala'ika Jibril sai ya ce, Ina ƙin wani kai ma ka ƙishi, shi ma sai ya kirayo mutanen sama ya ce, Lalle Allah yana ƙin wani kuma ku ƙishi, eh, sannan he su ƙishi, sannan kuma hallo a sanya ma mummunan ƙin wannan mutumin hallo a cikin zukatansu. Uh. Allah ya sanya mu daga cikin wanda mummunai suke son su kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake son su dan saboda in Allah subhanahu wa ta'ala ya soka mutanen sama za su soka kuma hallu mummunai su ma za su soka shine yake cewa ya gode ma Allah shi Allah da ya tabbatar mai da haka wa zara'ata li bainal qulubi mawaddatan wannan hadisin Buhari ya rawaito shi daga cikin hadisi na Abu Hurairah malam ba yana nihin a nan ba soyayya ta duniya kawai haka nan soyayya ta abin duniya a'a soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala soyayya almahabba alhaqiqiyya wanda ba a shiga aljanna sai da wannan soyayya cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga ba aljanna har sai kun yi imani ya ce wala tu'minu hatta tahabu kuma ba za ku yi imanin ba har sai kun so junanku sai manzan Allah sai ya ba da yanzu kile to yaya ne za a so a so juna sai ce ala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbtum shin bana gwada muku wani abu ba idan kuka aikata wannan abun za ku so junanku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salama bainakum ku yawaita sallama a tsakankaninku Ina wannan shine soyayya alhubbu billah kenan ka soma dan uwanka abinda kake soma kanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi dan ku ba yayi imani ba har sai ya soma dan uwan shi abinda yake soma kanshi irin na sahabbai yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su a cikin alkur'ani a sama al'isar kyautatawa wa yi usiruna ala an fusihim walau kana bihim hasasa yuqaddimuna maslahati gairihim ala maslahati anfusihim Eh, kenan suna meka maslahar wani su kahin maslahar kansu kenan shine yake gode ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal athu minka a wata ruwaya kuma ake cewa wa atafta minka bi rahmatin wa hanani kenan yashkur a- kenan Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya sanya wannan soyayya yana daga cikin alamomi na tausayin shi alamomi na jin ƙanshi har ya sanya soyayya shi zuwa ga zukatan mummunai ga baki ɗaya. Ya ci gaba da cewa wani shartali fil alami na mahasinan ya Allah ka watsa ni, ka watsa ma duniya sa- ijabiyat ina ka ɓoye salbiyat ina. Don saboda kowane mutum yana da abubuwan kirki kuma yana da abubuwan banza. sai ki gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, ka watsa abubuwan kirki na wasatarta an abu sarihim isyani kuma sai ka suturce a kan idanuwansu, ka siga kotan nawa salbiyat, ka siga ‘yan kwambinan ina, ka siga abubuwa na na, na, na marasa kirki na banza kenan ya yi itirafi akan cewa yana kuskure sai ce ya Allah amma baka ɗora mummune ba ƴan uwana akan wannan kuskuren da sai ka ɗora su akan idanuwan busu gani sai abubuwan kirki wanda nake aikatawa shine yake cewa wasatarta an absarihim isyani baitin duka suna kama da juna inda yake cewa waja'alta zikri fil bariyati sha'i'an wa za'alta zikiri kuma ka sanya ambatona a cikin talikai a cikin halittu a cikin mutane sha'i'an ya watsu hatta ja'alta jami'ahum ikhwani haka sanya kowa daga cikin su ya zamanto ƴan uwana almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne idan aka diba wannan baitin yana kama da baiti guda biyu wanda suka huce a baya yana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya ambaton shi ambato ne wanda ake mai kyakkyawa eh, kuma ‘yan uwan shi musulmai sun so shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi na Buhari daga Anas radiyallahu anhu eh, wanda yake cewa salasatun man kunna fihi wajada fihi halawatul iman abubuwa guda uku wanda mu ɗaya in ka kasance kana da ɗaya daga cikin wa'innan abubuwan guda uku to kana da imani daga ciki aka ce an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahu wa an yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah mutum ya so dan uwan shi ba dan wani abu yake so ba ba dan wani entere yake son wannan dan uwan nashi ba sai dan Allah subhanahu wa ta'ala ita ce wannan soyayya ko as-sadaqa al-haqiqiyya dan saboda malamai da udaba da mufakkirun suna raba soyayya kashi guda uku ce ta farko akwai soyayya almabaniya alal muta'a akwai soyayya almabaniya alal eh, lazza sannan kuma akwai as- al- al- soyayya kuma hallo alhaƙiƙiya soyayya almabaniya alal muta'a mutum ina son ka ne don abun hannunka daga wannan abun naka ya ida to na hwasa son ka aida shine kamar yadda malamai suke kawo abiya suke cewa innal faqira aida innal faqira idza takallama sadiqan qalu kazabta wa abtalu ma qala ah, amma al-ganiya idza takallama kaziban qalu sadaqta wa ma nataqta maqala ah, lalle shi talaka in yayi magana ta ƙarya ta gaskiya talaka in yayi magana ta gaskiya sai a ce kai ƙarya kake kuma hallo sai a bata abin da ya hudi dan bai da komi bai da kobi amma shi ko mai kuɗi in yayi magana ta ƙarya an san sarai ƙarya ce yayi amma dan yana da wannan kuɗin sai a ce sadakta eh kuma zancen ka wannan alhaji shine zance aita kenan wannan abun kaga kenan sadaka ce mabniya alal mut'a eh kamar yadda yake ce ada shalganiyu ada shalganiyu bi ada shattin faƙala da wani lokacin da mai kuɗi ya yi atisawa ya yi atisha sai suka ce rahimakallahu Allah ya ji kanka Allah ya rahamshe ka ya ahana ya ɗan uwanmu amma shi kuma waja alfaqiru bi atisatin shi kuma talakan da yazo yayi wannan atishawa a cikin su sai suka ce manzan lazi bi zukamihi azkana aida manzan lazi bi zukamihi azana wane ne wannan da mara shi zai zo ya gorga mana muma aida kenan kaga ita wannan sadaka ce ba ta Allah subhanahu wata'ala ta abun hannu ce dan in abun hannun ya ida to komi ya ida sai ta bi kuma hallo a sadaka in yi abuta misali kana da moto kuma hallo ina zuwa wajen makaranta don dan ka ringa kai ni wannan makarantai ba don komi ba na yi abuta da kai sai don wannan motar naka ko don wannan motar taka don in ringa amfani da kayan naka in wannan abin naka da nake ara ya ida to babu shi babu abuta kuma babu soyayya kenan kaga ta biyu kenan sai ta uku ita kuma ita ce alhaƙiƙiyya ita kuma wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke cewa almar'u ma'aman a habba mutum yana tare da wanda yake son shi wanda ka soma ɗan uwanka abin da kake soma kanka a ita la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahi ma yuhibbu li nafsihi Allah ya sanya mu daga cikin almutahabbina fillahi yana daga cikin hadisin da yazo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane bakwai Allah yana sanya su cikin inuwa ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala rajulani mutane guda biyu tahaba fillahi suka yi so su na junansu don Allah subhanahu wa ta'ala ishtama'a alaihi suka haɗu don wannan addinin wata farraka alaihi kuma suka rabu don wannan addinin kenan ya zamanto abin da zai haɗa ka da mutum wannan musulunci ne ba ruwanka da wannan musul don saboda ba ruwan shi da wannan addini barantana abuta game da ɗalibin ilimi don saboda ɗalibin ilimi ya kamata a ce ya san da wane ne yake zama don saboda daga ka zauna da gurɓatacce kai ma ka zama gurɓatacce daga ka zauna da mutumin kirki ka zauna da ka zama mutumin kirki hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innama jalisu salih wa jalisu so ka hamilil misk wa nafiul kir lalle kwatankwacin aboki na kwari na nagari nagari na kwarai shine kamar mutum ne mai sai da turare ko ba komi in kana wajen shi in aka huddo eshanciyon ka sha kamshi shi kuma aboki na banza sai aka kawo kamar mai aikin makera ne mai ziga-zigi ko ba komi ka tashi da wari da gauri ko kuma wuta ta bara ta cira ma riga yan shi ne ake so ɗalibin ilimi ya san da wane ne zai zamna in jalasta ma'alfaƙihi alimta wa in jalasta ma'an na'imina kai ma nimta in ka zauna da masu barci ka yi barci in ka zamna da gafalallu ka gafala amma in ka zamna da wanda a'a daga kayi wannan abun su ce ma kayi wannan abun bai inganta ba fa wannan abun fa in kai shi akwai lada to ka samu moriya a duniya kuma hallo ka samu moriya a lahira shine yake cewa wallahi law alimu qabiha sarirati yace wallahi da wannan mutanen wanda suke so na yan uwana mummune da sun san lalacin zuciyata la'abar salamu alayya man yalqani da sun ƙi mini sallama ma in lokacin da suka haɗu da ni yana yana itiraf ne nan wai ba yana nuna ba akan cewa a'a shi mutum na banza ne a'a shi musulmi kullum ya ringa tunawa a'a yana yawan yin laifi fa shine wannan abun zai ƙara mai ƙarfin tuba ƙarfin kusanta ga ubangijin shi kenan almuslim ya amar wa yalja ila Allah wa yad'uhu an yataka wa yad'uhu an yataqabbala min mutun ya ringa itirafi da kan cewa yayi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin kenan wannan shine al-i'tiraf bizam kenan yana nuna akan cewa da mutanen nan sun san wannan abubuwan da yake ɓoyewa ko kuma yake shukawa shi ma yana lahi da wani baya mai sallama ba amma inna Allah ya gafiru zunuba jami'a yayi daidai da baiti na abul atahiya abul atahiya yake cewa a cikin az-zuhud yazunnu ilahi la tu'azzibuni fa inni mukirrun billazi qad kana minni daga cikin abiyatin suna da yake cewa yazunnun nasa bi khairan wa inni la sharran nasu illam ta'fu anni ce mutane suna mun fata na alheri suna mun fata na alheri yace amma ho ya Allah in baka gafarta mini ba baka rangonta mini ba baka ji kaina ba to ni ho la sharran nasu aida kenan yana itirafi ne Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mai zunuban shi yake cewa wala a'radu anni wa mallu suhbati da sun kauce mini da sun shaha mini lafiya kuma hallo wa mallu suhbati da sun karkata daga wajen abutata da sun fasa zama da ni wala bu'tu in aka yi haka kwa to na koma baya wala bu'tu kenan ila a'radu anni wabta'adu anhu wa hajaru kenan wala bu'tu wannan liba al-liba'u kenan alliba'u shine mutum da yana mai kuɗi ya koma talaka ko kuma mutum yana mai mulki ya koma marasa mulki ko kuma mutum yana da jama'a ya koma bai da jama'a ko kuma mutum yana saman izza ya koma kuma hallo cikin azul kenan shine alliba'u kenan wala bu'tu da na koma baya ba da karamatin bayan ɗaukakar da ka bani ya Allah subhanahu wa ta'ala bi hawani da gaskantaka lakin satarta ma'ayibi lakin satarta ma'ayibi yace Allah amma ka suturce mini aibubbuka na wa mathalibi ya Allah ka suturce mini abubuwa na marasa kyawu kenan nan ma'ayib yana cikin masalib nan ma'ayib aibu ne shi kuma ayib daga masalib aka hudo shi wa ma'ayibi sai ce wa halumta an sakati wa an tuguyani ya Allah sai ka muni rangwami wallahu ganiyun halim wa halumta wallahu ganiyun halim wa alamu anna Allah gafurun halim a cikin suratul baqara kenan alhulmu huna arrahma wal fadl kuma ya Allah ka rangonta mana akan zinihi na kuma hallo akan kuskure na uguyani azzambiya falakal mahamidu ya Allah subhanahu wa ta'ala don haka dukkan godiya ya tabbata a gare ka jam'i ne falakal mahamidu wal mada'ihu kuma dukkan nau'i na yabo ya tabbata a gare ka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa farkon suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya kawo allam haza lam istigra lam wanda da aka kawo ta lamun ce ta istigra kenan ya husu ai jami'il mahamid wa jami'il alwan wasana alwan alwan sana alayka ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan nau'i na yabo zuwa gare ka suke ya Allah madaukakin sarki kenan shine yake cewa bi khawatiri wa jawarihi wa lisani kama a karatun baya ta'arifin al-iman bi khawatiri abu uku ne aka kawo bi khawatiri wa jawarihi wa lisani al-iman huwa qawlun bil lisan wa lisani kenan wa i'tiqadun bil qalb kenan bi khawatiri wal amalu bil jawarih wa jawarihi kenan kana bi khawatiri ya Allah da ikhlasina misali da sandu nike ma da tsoro na zuwa gare ka da ƙaunata zuwa gare ka ya Allah subhanahu wa ta'ala wa jawarihi a adwa'i ya Allah jawarih kenan aikin gaɓaɓuwa ya Allah da sallar da nike ma ya Allah da azumin da nike ma ya Allah da zakkar da nike badawa wa lisani aikin da a halshe yake ya Allah da ambaton da nike ma ya Allah da tilawa alkur'ani mai girma da nike yi kenan dukkan nau'i na yabo ya tabbata a gare ka kuma na gode kenan wannan shine a takaice al'abiyat na inda malam alkahtani yake itiraf bizam wa yarja ila rabbihi subhanahu wa ta'ala abinda muka yi daidai Allah ya gafarta mana abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك